بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis 24 ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da tara ga watan Julai 2026 miladiya a wani majalisi namu mai albarka da muka saba a mako-mako muna karatu cikin kitabun tauhid na muhammad ibn abdulwahab muna babi da mala ya kula mana babu kaunin lahi ta'ala falamma a tahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma a tahuma قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيد فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتاهما صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما فيه مسائل وانا بابي ما لا قلنا شكر كشم فدن الله تعالى فلما آتاهما صالحا ينا بعد العبار النبي آدم لما ترسى حواو sun nemi ubangiji ya bashi ya ba su ɗa kuɓutaccen ɗa wanda yake ya kuɓuta daga dukkan wani rashin lafiya ko abin ƙi ko kuma wani abin da zai jawo masa cuta ya mutu ya zama bai rayu ba sai Allah ta'ala ya amsa addu'ansu shi ne yake cewa falamma atahuma salihan a lokacin da ya ba su ɗa kuɓutacce nagartacce lafiyayye ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai ga su suna sanya ma ubangiji tarayya a cikin abin da ya ba su suna danganta ma wannan mahalukin wannan ɗin da ya ba su suna danganta shi zuwa ga wani Allah ta'ala mun tattauna akan asarai hadisi da aka samu hadisin samura ibn jundub da kuma asali da aka samu daga abdullahi dan abbas da ubayy ibn ka'ab da wasu daga cikin magabata da yawa su qatala ibn da'amat sadusi su sa'id ibn jubair su mujahid ibn jabr duk sun tafi akan cewa wannan ayar ta sauka ne sanadiyar saukanta wato ita ce hawa'u matar annaba adam shedan ne yake zuwa ya zo mata ya ce mata a wannan mutuwan yara da take samu ran ta haifi yaron shikenan yaron sai ya mutu to dalili shine saboda ba su mishi da'a ba kuma idan suka ci gaba da kin masa da'a dan haka zai ci gaba da kashe wannan dan shikenan sai suka sanya mishi Abdul Harith a shi da Allah ta'ala ya sauka da wannan ayan yana nuna cewa wato ga abinda iyayenmu suka yi mu ma kuma maimakon ma mu tsaya ma a daidai inda suka yi mu har a shirka ma har a ibada muna yi ubangiji ce fata ala Allahu amma yushriku Allah ta'ala ya wuce gaban abin da suke masa shirka ayushriku na ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun sun shin za su suna yi ma ubangiji wato shirka ne suna hada shi da wanda su ba su halittar komi alhali sai dai halicce su ba za su iya musu taimakonsu ba sannan kuma su ba su yi taimakon kansu ba da wannan ne suke hada ubangiji da wani to inda muka tsaya zama za mu tattauna akwai masu cewa ba su karɓar wayan ba amma mun musu martani cewa wannan ruwaya dole a karɓe ta inda za a tsaya sallama ma abin da magabata suka faɗa in ba haka ba zai zama kamar an kushe magabata kuma to amma me yasa menene dalilin wani irin shirka ce ubangiji yake danganta ma annabi adam anan ko shakka babu ba shirka ba shirka ne na ya koma yana bautan shedan ba ai ba shi wa wanda ya zama sanadiyyan fitar da kai daga aljanna ya zama kuma ka koma kana bauta mishi ba zai yiwu ba a shine malamai qatada ibn da'amat as-sadusi da wani da wani sa yake cewa wannan hakikanin abin da ya faru shine wato shirka ce a da'a ba shirka ce a ibada ba to za mu muna za mu tattauna menene fata da yake magana da shirka a ibada ba shirka a a shirka shirka a da'a ba shirka a ibada ba kamar da aka sani hakikanin ibada ita ce da'a to menene abin da shi yake magana anan abin da fata da yake magana a yana sanya ce wato ba su bauta ma shi iblis ba su annaba adam da hawwa ba su bauta ma iblis ba ba su mishi ruku'i ba ba su mishi sujada ba ba su jingina mashi duk wani abin da yake da alaka da abin da ubangiji shi kadai yake bata da shi ba na halittarsa ko kuma su ce su ma a jikin wato za su rissinar da jikinsu da mun girmamawa da kuma soyayya ga iblis ba su yi haka ba wanda wannan shi ne hakikanin shi ne hakikanin dama bauta dama hakikanin bauta shi ne wato shi bawa ya zama ya risina ya kaskantar da gababinsa baki daga Allah ta'ala sannan kuma ya danganta ma ubangiji kashewa da rayawa da arziki wannan shine hakikanin bauta to su iblis nabi adamu da hawa'u ba su ma ba su ma iblis irin wannan ba shine anan abin da yake magana ibada gayan abin da suka yi shine wato sun ji tsoron kar iblis ya zama ya musu dagawa da karfin da ubangiji ya bashi da irin siddabar da ubangiji ya bashi ya musu dagawa ya ci gaba da kashe musu kashe musu yara ka yadda dai mu ma wani lokaci aka samu wani dan fashi ko wani mugu ya tare mu ya ce sai mun fita wani abin da yake ba biyayya ne ga Allah ba wannan ya kaga ana iya samun wannan tunda anan gashi anan har ma ce musu yake zai kashe zai kashe zai kashe to kaga wannan wata mafita ce da za a samu a kubutar da annabi Adamu a wannan wajen saboda ka at-ta'bir anan annabi Adamu da hawa'u sun a suna ne kawai ba aiki ba wato ikon su ce abdullahi ne suka ce abdul hadi to a nan kuma dama kamar da aka sani ko a duniya ba ana samun bauta wadda take ba bauta irin bautan da ake ma ubangiji ba ana samun a ce ba wani bawa ne asalinsa har ma wani lokaci za ka ga sai ya zama an sa mishi suna a ce wani wani bawa saboda asalinsa ya tsinci kanshi a bauta daga baya kuma ubangiji ya kawo mishi ya kawo mishi yanci to a irin wanda za ka samu shi bawa wanda yake a duniya da ruwan duniya ce ta sa ya samu bauta za ga yana bautan ne amma bai san bautan za ga wataƙila ma ubangidan nashi ma baya san shi yana neman ya zai yi ya zai yi ya zai yi babu wato wannan soyayyan tsakanin shi da tsakanin shi da da ubangidansa kamar yadda mu yanzu da muke bautan ubangiji muka mishi sallah akwai soyayya akwai jin cewa wato muna bauta mishi ne tsaba da soyayya da girmamawa da kuma kaskantar da jikinmu da zuciyarmu baki daga Allah ta'ala wanda kaga shine shine tsakanin da ubangiji amma sabanin wanda yake bauta ne tsakanin shi da wani Allah ta'ala zaka samu bauta ne na Allah tilas so kaga anan a su su annabi adamu sun sa mishi wannan sunan ne abduwani kamar yanda a duniya ma gashi wasu sun sa akwai abdul mutalib za mu zo magana kan shi akwai abdul shamsi akwai abdul dar ana samun wannan zaka ya ce wani bawan wani wani bawan wani ana kawo wannan to shi a babin ubangiji baya son wannan shi za za ku a cikin hadisi ma a mazala ya hana mutum ya ce za mu zo babu a gaba ya ga bawan shi ce bawa na sai da ce yaro na mai da ke karkashi na haka zalika ya hana wato shi ma bawan ya ce ma ya ce ma ubangidansa ga ga ubangidana sai da ce ga shugabana ko wani abu ubangida wataƙila ya ɗan fi sauƙi ubangida a hausa ne ya faɗa amma rabu shi ne ubangiji ya hana wato wani ya kalla ubangidansa ya ce mishi ubangijinsa ba uwar gijiya ba ubangiji an rashin uwa kaga wani ai ba zai yi ka dan a samu shi ba tsakanin ubangiji da dan ubangiji ba a nasarta mishi lamiri na mata amma in ka ga wani wanda ubangidanka ne kace mishi ubangiji to kaga yanzu za sai ka hada shi tsakanin shi da ubangiji kuma sai magana ya hada wannan to wannan shine babban laifin da shi da shi annabi adamu suka yi me yasa ubangiji anan yake yake tuhumar su ya kuma wato zarge su saboda sun ji tsoron abin da iblis zai yi ne a mukabilin biyayya ga Allah ya kamata sallama wa ubangiji su nema mafita wajen ubangiji ne ko da ɗansu yaransu na mutuwa to sai su mai da lamarin zuwa wurin ubangiji ubangiji ya ba su bai wanda kawai to wannan shine zargin da ubangiji ke musu ba wai yana tuhumar su akan cewa an zo an musu dabo ba ai dama dabo wannan dama an musu kuma an zo an cuce su kuma an zo an ce za a kashe musu da duk wannan akwai to amma shi abin da ubangiji wato yake nuna ba annabi adamu akwai wani nau'i na wato shirka shine me yasa suka yi mishi biyayya ba su mai da lamar zuwa wurin ubangiji ba da sai ya kamata su mai da lamar su don ubangiji sai su ga ubangiji ya kawo su mafita su ma zari su ma wato rinjaye shaidan daga baya wanda kamar da aka sani kai da shaidan ai mai rauni ne in ka kwatanta da kajin da ubangiji yake yi yake mayar masa da ya kwashi kayan shi a hannu to wannan shine abin da shi Allah ta'ala anan yake zargin annabi Adam kuma wannan da'a ce kamar da na faɗa da'a babu a suna ne suna ne suka sa mu dan su Abdul Harith ba wai sun bauta da dan ne ga Iblis ba ba kuma cewa za su suka yi za su ringa bauta Iblis ba ba cewa kuma suka yi za su yi rukuni ko su jana mai Iblis ba suna ne kawai suna gudun kare kashe shi ya kuma kashe ɗaya biyu a baya shikenan sai suka sai suka mishi wannan shine Allah ta'ala anan yake masu yake masu wato a fada cewa kasu ƙara wannan to ubangiji shi ba ma annabi adamu shine makasudin kawo wannan kisan ba shi makasudin kawo wannan kisan shine mu yaransa mu yayansa mu wato a kullum galibin al'amari yayin da muka sami wato ya zama tsoron ubangiji ko dai tsoron wani jabbari ko tsoron wani ubangiji to sai mu zama mun gabatar da tsoron wani mahaluki akan tsoron ubangiji galibi wannan shi sa ubangiji shi ya kawo wannan aya shi sa ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun bai ce an ma shirka ne ba bai mai da labirin zuwa ga annabi Adam kamar yadda ya buɗe aya a farko ba saboda ka fahimci cewa a wato a yayin da bawa ya tsinci kanshi a wata jarabawa to kar ya je wajen wani mahaluki neman mafitansa ya koma wajen Allah ta'ala neman mafitansa iya koma wajen ubangiji to shi ubangiji shine zai kawo mishi wato zai kawo mishi mafita kin yin hakan kuma to wani nau'i na shirka kamar da aka sani duk wani nau'i na zunubi da bawa zai ba ubangiji ta nau'i na shirka ya masa ko dai ya sanya san zuciyar shi ya tara san zuciyar shi da ubangiji wajen bauta ko kuma ya yi dai da da ma wani duk dai mai ku da da ma ubangiji sai aka yi aka yi da da da ma wani saboda haka dai wato nan shirka a hakkin annabi adamu saboda da'a da yi ma iblis ne da'a da yi ma iblis saboda wato cutan shi da yayi da kashe mishi yara da yayi hawa'u ita ce da mai rauni ita ta fara wato sallamawa wanda kuma yake nuna cewa namiji yana iya jure ma komi amma baya iya jure ma abin da ya taba wato kwanci hankalin matansa da abin da ya taba kwanci hankalin iyalansa namiji to wannan sai yayi da gaske to kuma a nan ne kuma jarabawa take ake son ubangiji wato mutane su nuna ma ubangiji cewa iyalai ƙasa suke da da ubadin ubangiji dai abin da ya zo ya ci karo da lamarin ubangiji to iyalai lamarin za a koma da shi ƙasa ne a sawo lamarin ubangiji a sama wannan yana nuna baka haka don ya ku duba da kyau ku gani duk laifukan da annabi adam yayi to al'umma wato yaran sa suka zo sai sun buɗa shi ya zai faɗi masu kaga a san dawama annabi adam da ya so dawama ya ci wannan itaciya kaga shi abin da yayi ba matan ce ta fara maci a lokacin shi ma ya bayanta amma sai zama ɗan adam baki ɗaya mun Allah ya yi mu da san da dawama in dai ubangiji ya ba mu ni'ima to ba mu san ta kare sannan kuma gashi kuma rauni da muke da shi a wajen iyali duk abin da yake za mu yi tabin ubangiji amma duk abin da iyalai suka shigo ciki to sai ya zama a wannan lokaci a bijiran sai ya zama ba mu san kance mu ubangiji ba wanda kuma ubangiji cewa yake yi udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci baki ɗaya kar ku zama kuna kun rage wani saura to haka zalika kan ƴaƴa ma galibi yan adam ana samu su su mata su mata su kuma raunin su a wurin yaya raunin su a wurin a wurin yaya wanda raunin su a wurin yaya ya dara raunin maza to wannan duk yana nuna mana cewa wato sai mun yi takatsan game da wato yara da ubangiji ya bamu kar mu fifita san zuciyarsu akan abin da ubangiji ya shar'anta mana ko akan abin da manzo Allah ya gindaya mana matsayin doka wanda ke shi yana yi ne a majalin ubangiji a shi yasa ubangiji a can karshe sai kaga bai kara bai ka ma annabi adam dai annabi adam ya riga tuba shi ya riga tuba kuma ubangiji ya karbi tuban sa amma ubangiji sai ya maida lamarin zuwa gare mu mu yaran sa sai ce ayi shirku na ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqu yace za su yi ma ubangiji shirka yanzu da wani wanda wato ba ya iya halittar komi alhali su din halittar su ake yi wato wanda ke nuna maka cewa mutukar wato wanda wato wanda ba shi da cinka ba shi da shanka ba shi da rayuwanka ba shi da mutuwanka to haramu ne ka bauta mishi haramu ne ka bauta mishi kuma haramu ne ka ketare iyakan ubangiji saboda shi haramu ne ka ketare iyakan ubangiji saboda shi to wannan shine wato abinda abinda ya faru game da shi annabi adam annabi adam kamar da muka faɗa wannan talaga biya ta same shi ba ta da bambanci talaga biya da ta same shi a aljanna kuma ya tuba bal yana daga cikin manyan annabawan Allah ta'ala ma manya ba ma ƙanana ba duka su dai babu ƙanana amma ina ina magana wasu sun fi wasu in ku lura da kyau ku gani dan ku gane martaban annabi adam idan yanda aka je wajen ula azumi da rasul su biyar din nan to wanne ne na shirin da ake zuwa wajensa kuma annabi adam an aje a kiyama in za a je neman ceto ai wajen shi ma ake fara zuwa sannan a je wajen sauran ƴaƴansa annabawa wanda sun bi shi daraja annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana nuna maka cewa tunda an je wajen su biyar din kuma aka fara yi zuwa wajensa a farkon al'amari sannan da aka shiga aljanna kuma sai an ƙara zuwa wajensa aka ce ya zo ya yi magana a buɗe sannan sai mazala shi sai ya zo wato ya karbi kullum ko in ce ya kwankwasa aka buɗe masa wannan ya zama maka girman sha'anin annabi adam saboda haka wannan abin da aka bamu labari ba babu wani babu wani abin da zai sanya wato kaji wani kankami ko kaji kaman ya shiga cikin mutuncinsa in ka san cewa dama duk abin da yake ubangiji ya saba mushi aka yi to kusan shirka aka yi wannan ya halitta duk wani sabon Allah da aka yi ubangiji ka kira wannan abin shirka tunda ai babu yanda za a yi ka san abu Allah ta'ala sai ko dai san zuciya ya zo ko kuma kana girmama wani ubangiji ne ko kuma kana girmama sha'awace a cikin zuciyanka to wannan ma shirka wani nau'i na shirka a wajen ubangiji Allah ta'ala ya kyauta to sai malai ya ci gaba da faɗa mana qala ibn hazm ibn hazm al-zahiri abu muhammad ya ce ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbat malamai sun ittifaqi wajen haramta duk wani suna da aka bautar da shi li ghairi lahi ga wani Allah ta'ala ka abdu amr kama a ce bawan amr wa abdul ka'aba ko aka ce abdul ka'aba duk wani abdu din da ce bawa to sai da ce bawan Allah ba daidai bane a zo a zo wajen sa suna ba fa wajen ba da labari ba kana iya zuwa ka ce wa na fa eh wa na bawa wa ne wanda ka kana ba da labari ne amma insha'an wa ta'rifan wato insha'an insha'an lil ism dan ka fara da suna a matsayin sunansa ne kenan ka ce bawan wane wannan shine aka hana amma dan ka zo kana ba da labari ko kana gaya ma mutane cewa wane da kake ganin sa shi bautar sa yana gidan wasu wancan gidan su wane ne wannan babu laifi wannan shine abin da zamu zo mu tattauna akan sa nan gaba insha Allah ta'ala amma amma ka zo ka sa suna ka ce kai sunan danka Abu Wani wani na ko ba Allah ta'ala ba sunan Allah ta'ala ba to wannan shine ake cewa haramun ne malamai sun ittifaki akan cewa wannan haramun ne baki da bayan wato shari'a musulunci ta yazo ka abdu amrin kamar abdu amr wa abdul ka'aba da abdul ka'aba wa ma shi ba zalika da abin da ya kaba da wannan kamar abdu inyas kamar abdu muhammad kamar abdu abdu walene da ake sawa abdul husain akwai yan shi alaka sanar da abdul husain su ba shi ba ma ga bakin husaini ne ka duba gani to husaini ya kai ali ne ya kai fatima ne to ya kai maza Allah ne to yasa ku ba ku ka tsallake ai dama dama wanda ce Abdul Muhammad akalla misali ya ya kama wanda duk duniya babu kamar shi amma kwa jin kama wani wanda yake in aka zo aka fara kirgawa a cikin a cikin sahabbai wanda suka bishi bayan ba su kirgu ba to sai din fa yaro ne kan kan lokacin da manzon Allah ya rasu shi kansa hadisin da yake ruwaitowa daga manzon Allah ba wai ya hankaci manzon Allah ne 100 bisa 100 yanda sauran sahabbai suka hankalta ba wani lokaci ma sai dai ya ji manyan sabai sun faɗa shi ma ya ɗora husainin bal in da ba dan ma ya samu wato sharaftaka na cewa wato yana tare da manzon Allah ba yana kusa da manzon Allah inda inda wani dalili ya sa Fatima tana can wata wani gari aka haife shi har manzon Allah kuma ga Allah bai gaji wasu sau ɗaya lokacin da aka haife shi a wajen malamai ko hadisi ko hadisi shi ya faɗa ce manzon Allah ya faɗa ba za a karɓa ba sai an ji wa ya gaya mishi Husaini ba babba ne ba yaro ne karami sosai kuma a cikin manyan sahabbai in ana magana ba za ba za ka kawo shi a ciki ba ko dan uwansa Hassan Hassan ya bishi falala a wajen malamai da yawa malamai suna cewa ya bishi falala a ba ku duk ku ku tafi ku koma shi din kuma kuke bautar da sunan yaran ku ga wannan mutumin kaga akwai akwai rashin rashin basira a wannan to kaga ba to kuma sai yanzu kuma in an zo kuma sai yanzu kawai wani ya zo shi kuma shehin sa ne dan Abdul Inyas kuma shi Inyas din nan duka duka shekara sanar da mutuwa ne shekara sanar da mutuwa har da zai samu yana da wanda dalilin da zai kwace ubuyan ubangiji ka ce wani ka ce ka ce wai bawan shi ne shi ba Abdul Lahi ba Abdul shi Allah ce Abdul Muhammad ma bai dace ba to sai kuma Abdul wani ana daidai ne ba wannan to ina ganin wannan abubuwan lokaci ban san ya ake yi da irin wannan nasoshin ba domin wannan nasoshi a ƙurƙu suke da akwai wajen malamai akwai wannan ka zuba ka gani ba za ka sake jin a wato bayan shari'a mazala ta zo ba ba za ka sake jin wani bawan Allah da aka bautar da shi aka ce shi bawan wani ne ba ba za ka ji ba in ba wasu sunaye ɗaiɗaiku da za mu zo mu magana akan su su Abdul Muttalib ɗin yanzu amma ba za ka sake jin wani an koma ana cewa Abdul Abdul Wada ba sai dai abdullahi kawai abdurrahman abdulwaye haka haka sai da kaga irin wannan sunayen amma ba san me yasa mutane suke dagewa akan akan wani abin da su in an ce su kawo hujja ba ba su iya kawo ba yana daga cikin abin da larabawa za su baka sha'awa larabawa akwai abu biyu da za su baka sha'awa na farko wajen ta'abidin asma ta'abidul asma bautar da sunaye da wajen hoto larabawa sai da aka yi karnuka mai yawa sosan gaske sun daina yi baki daya in ka ga daga baya a zo an dawo da mutum mutumi to turkawa suka dawo da shi ajamawa suka dawo da shi amma asalin larabawa lokacin da su suke kalifanci suke da iko sosai sun daina hatta zane sun daina wallahi wannan yana cikin wato mataba larabawa da shataka ta su amma ga yanzu dukkan da yake ajamawa sun zo daga ba sai kawai kaga su saddam su kaddabi su waye duk sun yi hotunan su su yi ma mutum mutumin su duk sun yi mutum mutumin su wannan kuma daga baya ne wani abin ya zo ya dawo ibn azum zahiri ya ce hasha abdul muttalib sai dai abdul muttalib shine kamar malamai ba su ittifaki akan shi ba wannan abin da ibn azum zahiri ya faɗa ya sami akwai wasu daga cikin magabata da aka samu ana kimsa abdul muttalib ne sai yake ganin kamar wannan sabani ne amma wannan abin da ya faɗa akwai nazari abin da yake faɗa wannan malamai ba sallama mushi ba al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba yake cewa abinda ibn hazm zahiri ya faɗa cewa hasha abdul muttalib cewa ba ittifaqi ba wannan ba daidai ne ba akwai nazari saboda akwai az-zubair ibn bakkar az-zubair ibn bakkar ya rasu 256 kaga shi tsakanin shi wata shekara 200 ba tsakanin shi da ibn hazm zahiri shi ibn hazm zahiri ya rasu 546 ko abin da ya kama da wannan shi kuma ya rasu 556 shekara nawa kenan wajen 200 so akwai az-zubair ibn bakkar kusan shi ne nasaba na ƙurashawa baki da a wajen labarai ba wanda san nasaba ƙurashawa irinsa ya da ansabu ƙurash to shi ne shi alhabi take cewa a zubar ibn bakar da shi da waninsa wato shi da ya tashi ya faɗi cewa wannan wanda ake ce mishi abdul muttalib ba sunansa abdul muttalib sunansa al muttalib wannan wato daga cikin sahabbai wanda ake ce mishi abdul muttalib wannan ba sunansa kenan ba kuskure aka samu amma sunansa al muttalib wanda kuma wanda ya faɗa wannan maganar babban malami ne wanda ke hujja ne a wannan babu sannan kuma ya sake cewa kuma akwai al'askari abu ahmad al-hassan ibn abdullahi al'askari shi ya rasu 282 shi ma dai kafin ibn abu zahirin yake cewa shi wannan al-muqallib ahlun nasab wanda suka san nasaba su al-muqallib suke cewa daga cikin malaman hadisi ne masu daukar masu daukar riwaya wani in ya tashi ce al-muttalib wani ya tashi ce abdul muttalib hujja kuma nan yana wajen masu sunan nasabu na nasaba da hujja na wajen wanda suka san nasaba kamar abin da ya faru a shi wannan sunan ya rijaye ba ku da mutane ne tunda da aka duba aka sai aka shi abdul muttalib ne jika ne da shi abdul muttalib wancan kuma an sa sunan ne saboda sunan suna ne da idan ka je ka duba don hashim za ka san dinga yasa al-mutalib al-mutalib da yawa to watakila kuma sun sassa sunayen ne saboda shi wannan kakan nasu sun maimaita har bayan mazana sun dinga mace wannan sunayen to wannan abinda kawai zaka zaka gani shine wato yarin jaye ba shi ne sai ya zama wancan shi aka fi sani su kuma wanda suke rawaito hadisi ga kusan ba kowa ne balalibe ba ko bukhari ne ba balalibe bane saboda haka in aka zo kawai sai ya zama wancan sunan da aka sani kawai sai ya zama sabu take wawa ya dinga ɗaukar sa abin abdulmuttalib ba ba almuttalib ba wannan shine abin da abin da ya faru to suna sanya ma ka- su- a- a- wato yaran sunan kakanninsu a yi to da an tashi kuma in sunan akwai hani sai su cire inda akwai hani din wannan shine abin da abin da malamai suka faɗa saboda haka abin da ibnu hazm zahiri anan yake faɗa cewa ya halta sa abdul muttalib wannan ba haka bane ba haka bane shi kansa wancan abdul muttalib din wani sabo ne take wawa ya kama bakin wasu daga cikin marwaita amma ba wai dan wannan sunan haka yake ba a cikin musannaf na ibnu abi shayba ya rawaito wani hadisi daga yazid ibn al-miqdam ibn shuraih daga babansa shuraih ibn ah, ibn hani daga babansa shi ma babansa shine abu shuraih ba abu shuraih za ku tana musu hadisi shi a baya wanda ya ce da ta ake ce mishi abul hakam manzo Allah ya ce me sa ake ce ma abul hakam sai ce saboda in na musu alƙalanci suna yadda shi to wa- a cikin yaran ka waye babba da shuraih to kai abu shuraih sunanka to al-hakam ba za ba za ka samu kanka sunan al-hakam ba inda ya sa inda al-hakam abul hakam din ba an samu shi bane wataƙila saboda wannan aikin da yake yi alƙalancin da yake yi da wannan hukuncin da yake da shi kenan wataƙila za a iya barin shi a babin wato tajawuzi amma tun da saboda wani aikin ake yi shi shi sunayen ubangiji ne kawai alamu sifat Ubangi- sunayen ubangiji ne wato suna ne na kiranye kuma sifofi ne to shi ya zaga shi an sa mai suna na kiranye kuma sifa kaga ya dace da ubangiji kenan idan bai dace ba yanzu kamar kamar wato al'aziz ne in misali mutum ya samu ɗansa suna al'aziz ko aziza kawai saboda kiraye ne ake kira aziza na'am ta amsa shi kenan amma sai kuka isa mata aziza sai da ta je ta yi wani bajinta ta gagar kowa sai ku ce mutum ai da gaya yake aziza ke to haramun ne wannan amma shi bambancin saboda sai ku- yanzu yanzu kun yi la'akari da sifan ne sannan kuka sa mata ba kun yi la'akari da kiranye ne kuka sa mata ba in kira ne wannan kaga aziza wannan babu laifi banda amma ba akwai wanda ba daga ɓangaren ba a samu wani ɗan adam kamar rahman rahman ba a samu wani ɗan adam kamar allahu ba ka cewa wai allahu ai tun asalin sa haka na samu shi ai ba ba zai cancanta da wannan ba amma kaga aziz a- a- wannan babu laifi haka qawiyun ma alqawi sunan ubangiji ne amma amma in ka sa mishi qawiyun a farko ko kabirun a farko al'amari babu laifi amma sai da kaje yana yin wani aiki na girma na bazinta na girma kace wannan sunan shi al'azimu wannan sunan shi alqawiyyu wannan sunan shi alkabiru wannan sai a ce a a wannan ai suna ubangiji ne kawai alamun sifat amma shi wannan bai kamata ya zama sifan sare ku sa mishi suna wani saboda kun wata sifa ta shi ba to shi wannan a babansa shi abu shuraif shi ne yake ruwaitowa cewa akwai wasu daga cikin a, wufud wasu wakilai da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ji suna da wani wani a cikin su da suke ce mishi Abdul Hadar Abdul Hadar bawa kamar na dutse da sauransu Ah, sai mutane yake cewa a kai inda ba anta abdullahi kai dai sunanka abdullahi ba Abdu- ba abdul hajar ba to kaga wannan yana nuna maka abinda ibnu hajar al- ya faɗa na haramcin bautar da wani suna ga wani Allah ta'ala tunda gashi matsala ya canja A abdul hajar sunansa sai shi ya ce masa a'a ka koma daga daga ka cire wannan sunan ka ka mai da shi abdullahi inda ba anta abdullahi saka abdul hajar ko abdul hajar ko abdul wahid duk wannan wannan bai bai halatta ba wannan isnadi ne hasan to sai abinda wasu daga cikin malamai suke kawowa na cewa to me za mazalla a wajen yaƙi lokacin da yake makansa kirari sai ya zo ya ce ana nabiyu la kadib ana abdu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan dan abdul muttalib to ga me yasa mazalla ya ce eh kira kashi da wannan suna to wannan kamar yadda qayyim ya faɗa da wasu daga cikin malamai suka ce mazalla anan yana ya bada labarin abu- inda abu- inda haka yake ne shi ne canza ma kakashi suna ne ai bai canza maka kai suna bai mu da ya riga shi dai haka ake ce mishi Abdul Muttalib so da haka yayi haka ne ikhbaran dan bada labari in baban ka haka ake ce mishi bawan wani to haka zaka kira kanka ba dole sai ka canja ba mila zaka canja da ba sai ka canza sai ka bata tarihi ai sai ka bata tarihi tarihi ala bashi yanda yake Ah, zai to ah, wannan ibn ibn ibn al-qayyim yake cewa wannan ikhbaran ne la insha'an akwai bambanci tsakanin ikhbaran da kuma insha'an wa ta'rifan ikhbaran shine ka zo kana bada labarin abin da ya baka a baya amma insha'an shine ka fara da sunan ka ce kai zaka rada sunan kaza ko kuma ta- haka ta'rifan shi ma wannan babu laifi Eh, zama kai ne dan ka zama ka bambanta tsakanin wani da wani yace wa kai wane sunanka Abdul Hayy kai wane sunanka ah, ah, Abdul Abdul Harith misali to sai ka zo ka ce eh na haɗu da abdulhayi da abdulhari haka wani labari kake bayarwa kana ba da labarin yadda abin yake ne ba kana tabbatar da cewa wannan suna aka yi a shari'a ba wannan shi ne abin da shi shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa dan shi dan dan Abdul Muttalib ne wannan ai ba ƙarya yayi ba to kaga su a wajen a wajen sufaye su hata hata abin mutsalin ma shi su a wajen su don musulmi ne duka su su a wajen su duk wa'annan duk musulmai ne don haka kawai ko za ka ta sa ba ba ba ba komi ai komi ba komi sufaye kenan a cikin laraba akwai banu abdu shams ai kamar su Uthman bin Affan Uthman bin Affan baban su kakansa na sama Umayya din nan ai Umayya ibn Abd Shams ne kaga magana ai bai hana a ce musu Abd Shams ba a ce musu Banu Abd Shams ba bai hana a ce musu ba saboda wannan suna ne da na da yayi wa kana a baya tarihi ne ba za a ce tarihi ba a banda shi akwai Banu Abd Dar Banu Abd Dar su ne a cikin su akwai Banu Shayba wanda suke kula da da Ka'aba to su ma haka matsala bai hana a ce musu mazu abduddarin ba ya yi ta faɗa an ta faɗa kuma a lokacin saboda wannan ikhbaran ne la insha'an saboda haka duk wanda ya sanya maka shi dan shi suna ko ya sa maka shi suna abdul muttalib wanda sai ya canza shi bai da shi muttalib muttalib min kawai wannan abu ne abin da yake wajibin sa wajibi ne wannan ba ma shawara ba kaji ibn hazm yana cewa ittafaqu ala tahrimi cewa haramun ne abu saboda haka duk wanda ya sanya maka suna a abdulmutsalif saboda yana ganin shi ya yi ma'anaba kara to wannan ne baka mishi karan ba dan ya hana ya hana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana a yi ta'abidin duk wani suna ga wani Allah ta'ala to kai dan me zaka ce kai bawa mutsalif ne mutsallifin shi Allah ne ai ba Allah bane shi dan haka sai a canza wannan sunan a mai da shi al-mutsalif al-mutsalif kuma ya wadan da yawa akwai magabata tun daga wato tsatsan banu hashim ɗan uwan manzo Allah ma da suka ci gaba da sa ma kansu wannan sunayen tunda dan mutum ya zama kafiri ai ba shi ke nan bai da gidan mutunci ba in mutum na da mutunci kuma ya halatta ka sa suna saboda shi saboda shi musamman kakan ka ne ya za ka yi to za ka canza tarihi ne cewa ka ce shi musulmi ne a ba kamar da tuba yake yi ba kawai ku share da tarihi ku ce duk musulmai ne waɗannan a ba inda aka ce waɗannan musulmai ne a ba kaga daga baya sun ci gaba da sa suna akwai daga cikin sahabbai akwai al-muttalib ibn rabi'a ibn al-harith ibn abd al-muttalib kaga sunan kakansa aka samu shi a wani fitar abdu din sunansa rabi'a ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم kaga sun gunga wata sunan su suna haka suke to suna wata sunan shi ma wancan rukana ibn abd yazid ai shi zaka ga ali bin bin yazid bin rukana ibn abd yazid suna suka dinga wata suma wannan suna to laraba suna da wannan dabi'ar suna da wannan al'adar in kaga irin wannan to wannan shine abin da ya faru shine abin da ya faru idan sun a tarihin su akwai wani da yake da suna kuma ya shahara to in za su suna mai wannan sunan kawai dai idan sunan ba halal bane sai su canza shi zuwa ga abin da ke halal din abdul muttalib su mai da shi zuwa ga al muttalib al muttalib ko abin da ya kama da haka to wannan shine abin da abin da bato shi ibn hazm ya fada yace wa an ibn abbas kuma ya zo daga abdullahi dan abbas fil aya yana fassara wannan aya lamma taghashaha adamu lokacin da annabi adam ya kwanta da da hawa hamalat shikenan sai ta dauci fatahu ma iblis zai iblis ya zo masu faqala sai ce inni sahibukuma ni ne abokin nan naku allazi akhrajtukuma min aljanna wanda na fitar ku daga aljanna la tuti'ani ce wallahi ko sai ku bin da'a aw la aj'alana lahu qarnay ayyidin ko kuma in kafa ma shi wannan wanda za ku haifa din kaho guda biyu na wato akuyan daji ko kuma wato ayyil shine namijin kaman ka ce wato ba akuyan ba kaman basuru haka to amma na daji na daji za mu gashi yana da wani yana da wata kawo sosai to to wannan shine ayyin alwa'd fa ya kharuj min batniki sai wannan yaron naki ya fito daga cikin ki fa ya shoko shi da yawo zai fito shikenan wannan kuma kawo sai ya coke shi sai in coke shi da wannan kawo wala af'ala ce wallahi zan aikata haka yukhawifu kuma yana tsotar da su samiya hu abdul harith ku sa mushi abdul harith fa aba ya ayyuhu kuka yi mushi da'a suka ce ba za su yi ba fakharja maitan sai yaron da ya fito matacce kuwa thumma hamala sai ta ƙara yin ciki fa atahuma sai ya ƙara zuwa musu fa zakara lahum ya ƙara fada musu abin da ya fada musu a baya fa adrakahuma hubbul waladi sai san annan nasu sai ya riske su fa samma ya hu abdul harith sai sanya mishi suna abdul harith fa zalika qawluhu to wannan ibnu ibnu abbas shine dalilin da sa Allah ta'ala yake cewa ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma suka sanya wa ubangiji tarayya a abin da ya ba su baiwa maimakon su ce bawan Allah suka ce bawan harifu to kaga wannan shi ne abinda ubangiji yake cewa sun yi wanda ba su kyauta ba walahu bi sanadin sahihi a kuma ibn abi hatim ya ƙara fitarwa da isnadi ingantacce an qatada da qatada qala yace shuraka fi ta'ati su yi ma'ala shirka ne a da'ansa walam yakun fi ibadati amma ba wajen bautan ubangiji ba wato ba wai sun je suna rusuna jikinsu ga shaidan ne da sunan bauta ba suka mishi ruku'i ko sujada ba kawai ya faɗa musu wasu maganganu ne yace su yi mashi in ba su in ba su in ba su yi abin da ya ba su umarni ba to zai kashe ɗansu su kuma wani maimakon saboda lamari zuwa ga Allah ta'ala sai suka mishi da'a a suna duk da a zuciya suna sun tsare shi sai ubangiji kuma sai ya zarge su me yasa ba su mai da labar zuwa wurin ubangiji ba ubangiji ya kawo su ya kawo su mafita tukuna su suka yi wayan kansu to wannan shine abin da shi ubangiji yake cewa sai masa shirka sun masa shirka kuma ba yi da bambanci da da wannan cin itacen da suka yi cin itacen da suka yi ai shi ma wannan inna shirka tunda ai sun sanya wato sun sun sanya wato wani abin da ke akasin umarnin Allah ne to da akasin umarnin Allah kuma ai shirka ne to wannan shine abin da shi hata da yake cewa shuraka fi ta'atihi ولم يكن في عبادتي أما بعد يمشي يمشي بوتابا وله كما ابن أبي حاتم يقال بتروى بسند صحيح لإسناد إن بدتي عن مجاهد مجاهد في قوله أفضل قال تعالى لئن آتتنا صالحا إن دك بامو يارا نمك أتتشي فلا قال جيت أشفق أن لا يكون إنسانا سنجد ولن كري رمس هاي هو الآن الذي ما حالتا ستا برقاتي bai zama ba ka halitta irin ɗan adam ba saboda shaidan ya riga ya mutu barazana wannan shine abin da ya sanya su suka aikata haka wannan ruwayoyi duka ruwayoyi ne da suka tabbata daga magabata sun tabbata daga sahabbai ibn abbas ya tabbata daga wajen ta hanyoyi dabbawan banta ya faɗa wannan sannan kuma samura ibn jundub ya faɗa wannan magana ya tabbata daga wajensa in kuma ya ba kamar da muka faɗa a baya ya ma tsalaka zuwa ga manzo Allah to kaga shikenan hujja ta karu sannan ya zo daga hadisin ya zo daga ubay bin ka'ab shi ma faɗi wannan maganar da isnadi mai ɗan rauni amma ba mai rauni mai yawa ba sannan kuma ya zo daga mujahid ya zo daga katara ibn da'amt sadusi shine ana abin da yake faɗa ya zo daga sa'id ibn jubair ya zo daga malamai da dama wannan kusan duk shine tafsirin su kusan in ba hasan basri ba ma ni har yanzu ban ma ga wani malami da taba ce a ci magabata da yace shi ba haka wannan ayan ba ta sauka ne kan annabi adamu ba in ba hasan basri ba da zamu zo mu tattauna a gaba ban ga wani malami a cikin magabata da ya ce wannan ayan ba ta sauka ba a kan annabi adam sai dai 'yan bayan da suka zo suka kawo wannan maganar shi sa a sheikh a sharif mai sharhin wanda littafin tafsirul aziz al-hamid ikta wannan asali tafsirin cewa wannan ba kan annabi adam bane asali tafsiri na 'yan bid'a asali 'yan bid'a suka fara faɗa wannan maganar sai wasu daga cikin manyan malami suka karɓi ra'ayin haka amma babu wani malami da taɓa faɗa cewa wannan ayan ba ta sauka ne kan annabi adam ba kuma akwai salih ibn abdulaziz ali sheikh yace gaskiya idan ba haka in ba in ba hakura an fasar aya a yanda zahirin ayan ta zo haka ba to zaka ga duk abin da zaka kawo sai ka asufi kawai sai dai ka yi ci da karfi kawai amma ba za ka iya ba da hujjar me yasa ubangiji ya kawo kuma din ba kuma su biyu kuma su biyu kuma akwai kuma daga ba a ci kuma da wasu ake yi falan ma atahuma aka ubangiji ya faɗa su biyu falan ma tagashaha hamalat hamlan khafifan marat bihi haka ya faɗa yayin da ya kwanta da ita kuma a can farkon aya kuma ya fara faɗan wato rai da kuma matan shi rai da matan waye farkon rai ba da ba da ba sai aka in ji shani ibn abdulaziz ali shariki cewa in ka ce ba haka zaka fasara ba to zaka ci ta'assufi ne ka tace da karbi ka tsaya dai ka fasara yanda magabata suka faɗa sai kuma ka kai wannan ka kawo mafitan da kasada ya kawo kasada da shi kenan kaga ce shuraka fi ta'atihi la wa lam yakun fi ibadatihi haka shi kenan wanda an riga an samu wanda wanda kuma ba yi da bambanci da abin da suka yi a cikin aljanna wanda cewa abin da suka yi ba yi da bambanci da wannan ba shi da bambanci da shi wannan ya nuna maka cewa shaidan din wato ya shirya dawon kwarai da gaske ya shirya ko bayan sun sako da kyale su ba wa makara ma'anahu kuma shi ibn abi hatim razi ya ambaci ma'anar wannan fasarar an al-hasan daga hasan al-basri al-hasan al-basri ruwaya ce guda biyu ke da shi wannan bada ibn abi hatim razi da za a same shi a tafsiri na ibn mardawahi kamar ibn kasir ya kawo ya kuma a same shi kuma a tafsiri na ibn jarir al-qabri ibn jarir al-qabri shi ma wannan shine zabin sa shine shine zabin sa shi bai ma fasara wani abu ba sai wannan ibn al-jawzi abu al-faraj abdurrahman ibn al-jawzi da yazo shi a cikin zadul masir din sa yakan kawo fasarorin malamai da dama shi shi galibi nizan tafsirin sa kenan in dai akwai bangarin malamai zai tsefe maka shi ya kawo maka shi a jere amma da ya zo kan wannan aya shi bai kawo wata magana ba in ba kan annabi adam ba shi kawai ya kawo ya gaba abinsa saboda kamar yadda malamai suka faɗa wannan shine fasarar malamai baki daya to alhassan basri ma da yace to ibn abi hatim razi ya rawaito ma'anar wannan tafsirin daga Hasan al-Basri wanda yake rawaito wannan tafsirin daga Hasan al-Basri shine Ma'mar Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Hasan al-Basri Ma'mar ibn Rashid al-Yamani bai ba ya saurari Hasan al-Basri ne kai tsaye baki da ba a bai saurari Hasan al-Basri ba tsakanin shi Hasan al-Basri akwai su ila su Qatada da su Amr ibn Ubayd al-Basri ba mutazalan nan saboda haka wasu da sun malamai suka ce kaga riwaya daga Hasan al-Basri a mai rauni ce kamar riwaya Muhammad daga Hasan al-Basri ana yawan karba sosai saboda riwaya ce ko da akwai abin da ke mata shaida suna cewa Hasan al-Basri yana da wata riwaya da aka rubuta daga Sa'id ibn Abi Aruba da Qatada ibn Da'wat Sadusi daga Hasan Hasan yana fassara cewa wannan ana magana nasara ne to wannan abin da muka faɗa ɗayan biyu ko da Hasan al-Basri a lokacin yana faɗan abin da zahirin abin da ya fassara da shi kafin wannan hadisin ya zo masa sai da ai dama shi ya rubuto hadisin hadisin farko shi ya rubuto to dama kuma malami ai ba wai tsayawa ke yi ya ki ijtihadi ba yana yin ijtihadi sai bayan hujja ta zo mashi kuma daga baya sai ya sauka saboda haka sai ya zama fasaran da yayi da ma'amar ke rubutowa daga wajensa sai tana da shahid daga fasaran da ya rubuto daga sabra ibn jundub ita ce fasara wacce take tafi inganci zuwa ga sanar basuri kuma ko da ma mun ce bata inganta ba ta sanar basuri shi kadai ba zai sa ba magabata kuma a karɓi nasa ba ba za ka rufa sararsa ba alhali ga magabata ga baki daya su sa masu albasuri saboda haka wannan sabanin nashi ba za a karba masa ba yace wa sa'id da ko sa'id sa'id shine sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair shi ma an rawaito wannan daga wajensa wannan fasarar irin fasarar malamin sa ibn abbas wa ghairihi ma da wasu su suna da yawa wannan wanda in ka shiga cikin tafsirin at-tabari tafsir ibn abi hatim ar-razi za ka ga kusan tafsirai da aka kawo da yawa magabata suna faɗin cewa wannan aya ta sauka ne akan akan annabi adam fihi masail wannan wannan babi akwai masaloli na farko al'ula tahrimu kullu ismin mu'abbadin li ghayri Allah wannan babi yana nuna mana haramcin wato duk wani suna da aka bautar da shi zuwa ga wajen Allah ta'ala haramun ne ka ce kai danka ka sa mishi sunan danka bawan wani bawan wanan ko ba wai sunan ubangiji ba sai da ka ce abdullahi abdurrahman abdurrahim haka haka ne ka ta kawo sunayen ubangiji abdulkahar abdultawab abdulkawi abdulkabir alkabir ba sunan ubangiji ne kada ku ga ku ce ba a kabir ku kuke cewa shi amma alkabir da sunan ubangiji ne alkabir za ka yi cewa abdulkabir kamar da al'aziz ai yana kana samu ɗanka aziz wani lokaci amma kuma akwai abdulaziz to wanda dai shine abin da yake wajibi a kanmu الثانية نبي تفسير الآية فسر وانا آية ما لا ينا سين مقارا كوبا وغا فسر مقباتا a kuma akwai ishara a kan cewa shi malam kun ga wannan shi zaɓu su shi ba cewa wannan ayan ta sauka ne akan annabi adamu asalisa da uku anna hadha shirka cewa wannan shirka fi mujarrad fi mujarrad tasmiyati lam tuqsad haqiqatuha wannan shirkan da ake dangata wa su annabi adamu a cikin abinda ma wajen sa suna ne kawai ba ma haƙiƙa ba wai ana son a ce wai shi bawa ubangiji ne haƙiƙa ba amma kaga abinda ubangiji ya faɗa cewa bai yadda ba ubangiji yana cewa fa ta'ala Allahu amma yushriku to kaga wannan yana nuna maka cewa wato shirka a wajen ubangiji har a suna ma baya so har a suna ubangiji baya son amsa shirka rabi'a na hudu anna hibata Allah lil rajuli al bint sawiya min min al ni'am cewa wato ubangiji ya ba ya ba wato namiji kyautan ya wacce take mai cikakken halitta wannan ita ma tana daga cikin ni'ima saboda haka kar a baka yarinya mace ka je ka koba kana jin takaici a yi musufi wa'ala hunna amma duk su fi tura kamar da ubangiji ya faɗa wannan in aka ba mutum mu yanzu galibi ya zamu ya dai sauki wanda ke dai kai kamu ce ya sauki ba har yanzu akwai wanda ake damun su in suna haihuwar mata ce ita kullum sai ta haifi mata ita uwar mata ce ita wannan duk jahiliya ce da jahilci yake kawo haka amma an ba haka ba sau da dama wani lokaci ma mata a sukan fi rahama akan akan mazan sannan kuma mazala shi ma mata da yaransa mazajen ai ba su da yawa in ka cire su abdullahi da ɗansa da kuma alƙasim a kusa da goron kan za ga duk mata ne su fatima ce su ruqayya ce su ummu kutum ce sai kuma zainab duk kusan mata ne alkhamisa na biyar zikirin salafi yadda magabata suka ambaci alfarqa bambanci bainar shirki tsakanin shirka fi ta'a ada'a wa shirki fil ibada da kuma shirka a babin abauta malai ce magabata anan yana magana su qatara ibn da'amata sadusi fasaran da suka yi suka ce a shirka da ada'a duk da duk kowace ibada hakikanta kowace ibada hakikanta ai da'a ce to amma nan a shirku fi da'a da ake magana shine wato ya zama kawai mutlakin ka bi abin da wani ya ce maka kai kana so ko baka so to wannan ana iya samun uzuri ko shubha ta sa kai haka kamar shi yanzu annabi adam kaga ai da shi da hawa'u sun yi da'a ga shi iblis ne a halin a halin sun samu kansu a latilas tunda ya ce zai kashe musu da ya ce zai kashe musu da in ba su yi mushi haka ba ba zai kashe musu da ba wai dan sun kaskatar da jikinsu baki ɗaya ga ga ga iblis ba abinda suka yi mashi babu ibada baki daya babu ibada ba wai sun je sun mashi ruku'i ne ko sujada ba ba su mashi ba sa san shi ba sa girmama shi kamar da suke girma Allah ko suke san Allah ko suke wani abin da yake da alaka da bauta kawai su yi mishi da'a ne saboda alatilas saboda tsoron da suke kai kashe musu da'a wannan shine abin da suka yi sai ubangiji ya zarge su me yasa ba su mai da lamarin zuwa wajensa ba sai ba su mafita wannan shine da'an da suka yi saboda haka ana iya samun shirka a da'a wacce take bata kai shirka a ibada ba kamar mutum ya yi da'a ga wani mahazuki a abin da ya sa a ubangiji wannan ba dan yayi wannan kai ɗaya ba za ka ce mishi wannan kafirci yayi ba amma da shirka ce ai tunda ba bauta mishi yayi ba kawai dan iyayen shi sun kawo shi wasu abubuwa ko wani sarki ya kawo shi wani abu kawai bayani za a mashi a ce to kai abin da kai na fa ba daidai ne ba la ba ta ne makhluqin fi ma'asatil khaliqin inma ta'atu fil ma'ruf shikenan sai a mashi bayani wannan shine ashirku fi ta'a amma ashirku fil ibada shine ya je ya nufaci wanda yake bautan da girmamawa da soyayya da kaskantar da jikinsa da kuma ya kuma yana yin wata kaifiya wani sumfurin ibada daban a lokaci daban a yanayi daban to kaga wannan ibada akwai ake kamar sallah da muke yi kun ga akwai yanda muke yi sai za mu ce Allahu akbar mu rike hannu mu fatiha mu waye akwai abin da za mu faɗa akwai ta niyya muayyana da muke yi wata niyya da muke kudurcewa muna kuma yin haka idan ƙarin girma ubangiji da soyayya gare shi da kuma jin cewa mu bayinsa ne wannan ita ce ibada wacce take kai tsaye idan mutum ya yi wannan shi babu tawili idan ka je ka samu wani kawai ya je yana ya duka samu gunki yana bauta mushi ai babu tawili a wannan amma dan ka samu wani abu da ubangiji ya ce a yi sai bai yi ba to kaga wannan shirka ce a da'a yi kamar dokokin musulunci ne kawai sai wani wani alkali dan zalunci sai dan kawo da ya yi zalunci wanda kaga shirka ce a babu da a san zuciyarsa wanda sai an je an bincika an gani yana halatta abin ne ko bai halattawa in yana halattawa kaga wannan sai ya zama shirka ba ta zo amma in ba halattawa yayi ba yayi dan zalunci to wannan kaga daban ba da bambanci da kano wucewa yan yan wato fadawan hanya su ce sai ka ba su cin hanci ai wannan shirka ce su ma suka yi shirka ce a da'a da mai san zuciyarsu ta ma wannan sun fita musulunci ba su fita ba saboda ba halatawa suka yi ba sun yi ne sun san cewa ba abinda suke ba daidai suke ba da wannan shine babbace tsakanin ashirku fi ta'a da kuma wato ashirku fil ibada kamar da shi kata da ne da amatu sadusi ya faɗa sai dai kowanne idan mutum ya yi shi mahabbatan wata aziman ya yi shi yana yi ne yana jin cewa yana girma wannan san zuciyar nasa yana ganin abin da ya kawo wani san zuciyarsa ya fi abin da ubangiji ya kawo to wannan duka ba fita daga musulunci ya zama an yi asarar duniya da lahira Allah ta ya kare mana imanin mu Allah ya kare mana tauhidin mu wannan shine muka kawo karshen babi abinda muka dai Allah ya bamu lada abinda muka kusuri Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lokaci ya yi da mako masha Allah